إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka fathul majid da sharhi kitab tauhid muna cikin mas'ala ta inda malam yake cewa qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa li tirmidhi wa hasanahu an anas سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة كم من شد يومنا تقص دوت ربيع الثاني هجرة من ظل صلى الله عليه وسلم أنا دجبو ددري حدود أربعين دوك وان دي دي دي دا sha uku ga watan sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya wannan hadisi bayanin shi ya gabata mun kai ƙarshen matsala sai dai nan malam ya yi ɗan ta'aliki a kan maganar da ya yi bayanin da ya yi قال كثير من الناس يخطئون في فهم أحاديث من قال لا إله إلا الله dakhala aljanna yace mutane da yawa na kuskure a cikin fahimtar wanda yace hadisan da suka zo na man qala la ilaha illa allah dakhala aljanna cewa dukkan wanda yace la ilaha illa allah babu abin yawa bauta da gaskiya ya shiga aljanna fa yazunnuna أن التلفظ بها يكفي وحده للنجاة من النار ودخول الجنة yace suna zaton cewa lafazi faɗin wannan kalma kadai ya isa kawai mutum ya tsira daga wuta ya shiga aljanna walaysa kadhalika alaita al'amarin ba haka bane ba fa inna man yazunnu dhalika min al-maghrurina lam yafham la ilaha illallah ce domin dukkan wanda yake zato irin wannan wanda ya zamanto na daga cikin masu rudani rudaddu ba su fahimci ba ma'anar la ilaha illallah li'annahu lam yatadabburha lam yatadabburha domin bai yi tsokaci akan wannan kalma ta la ilaha illallah lam yatadabbarha إذ أن حقيقة معناها قال يجي دوما حقيقة معنى لا إله إلا الله البراءة من كل معبود والتعهد بتجريد كل أنواع العبادة لله سبحانه وحده والقيام بها على الوجه الذي يحبه ويرضاه قال يجي دوما معنى لا إله إلا الله شنو البراءة من كل معبود واصيه barranta da dukkan wani abin bauta wadda ahud kuma da ɗaukar alkawali da shiri bi tajridi kulli anwa'il ibada da tsantsantar da kowace dangogi na ibada lillahi subhanahu wata'ala ga Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wahdan wanda ya kadaita wal qiyam bima 'ala al-wajhi biha 'ala al-wajhi alladhi yuhibbuhu wa yarda da tsayawa da wannan dangogi na ibada a bisa fuskar da yanda Allah maɗaukaki ya so ta kuma yarda da ita. Ina wannan ita ce ma'ana ta la ilaha illallah. Faman lam yaqum bi haqqiha min al-ibada dukkan wanda bai tsaya ba da haƙƙin wannan ta la ilaha illallah daga ibada na ibada aw qama bi ba'd anwa'il ibadati thumma abada ma Allah ghaira ko kuma ya tsaya da wani dangogi na ibada yayi wata wasu ibadodi sannan kuma ya bauta wa Allah tare da Allah a cikin wata ibada min du'a'in min du'a'il awliya sali roƙon waliyai wa salihin da nagartattun bayi wa nazar lahum da ɗauka alwashi a musu alwashi a ɗaukar musu alwashi wa tafa bi kuburihim ko ya je kaburrukan su yayi tawafi da sunan ibada wa ataqada lahum sir kuma ya kudire cewa wannan mutane suna da wani asiri wal baraka suna da wata albarka wa nahwa zalika da makamantan wannan fa innahu yakunu hadiman laha to da wannan irin itikadi shi zai kasance ya rogaje la ilaha illallah ke shi domin ya kore waccan fada da yi da aikin da ya aikata ya ce la ilaha illallah babu abin wa bauta da gaskiya sai Allah kuma sai karkatar da akalan wata nau'i ta ibada ga wa'annan wanda bai cancanta ba bai cancanta ba a bauta musu ba قال وهذا فمن لم يقم يقم بحقها من العبادة أو قام ببعض أنواع العبادة ثم عبد مع الله غيره من دعاء الأولياء والصالحين والنذر لهم وطاف بقبورهم واعتقد لهم السر والبركة ونحو ذلك فإنه يكون هادما لها فلا تنفعه دعاء kenan wannan kirari da yayi ba zai mai amfani da'awa wala tuguni anhu shay'a fadin wannan da ya la ilaha illallah shi ba bai ya amfani shi da komai walau kana mujarradan mujarrad qawliha kafiyan lam yaqa' min al-mushrikeen ma waqa'a min muharabati rasul sallallahu alaihi wasallam mu'adati da dai a ce faɗin kawai tsantsa ta la'ilaha illallah ya isa ba tare da aikata abin da ta kumsa ba, to da lam ya ƙa'ominal mushirikin ma waƙa'a da bai abku ba game da mushirikai abin da ya abku na yaƙin manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama da ya yaƙe sakawai, kuma ya musu adawa, kuma da su ba su yaƙe shi ba, kuma da ba su mashi adawa ba. قال الله تعالى الله مدوكaki na cewa fa'alam annahu la ilaha illallah sani cewa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah Allah lalle Allah shine abin bauta na gaskiya sannan Allah madaukaki yace illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda ya shaida da cancantar bauta ga Allah maɗaukaki, ɓangaren uluhiyya da rububiya da asma da sifat, kuma ya zamanto ya san abin da yake. Laman shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna kuma sun san wannan ma'ana ta la ilaha illallah. Faman lam yuwaffa biha wanda bai cika ba wannan kalma ta la ilaha illallah. wa ya'mala bi muqtadaha bi aiki bada abinda ta kumsa la yanfa'uhu talaffuz to furici da ita ba zai mai amfani ba an gane ko wa kullu man ja'ala shay'an min anwa'il ibadati li ghayrillah dukkan wanda ya sanya wani nau'i na ibada ga wani Allah madaukaki fa imma fa huwa imma jahilun bi ma'anaha ko dai ya kasance ya jahilci ma'anar la'ilaha illallah, au kazibun fidda'ihi al'iman, ko kuma ƙarya yake a kirarin da yake cewa shi mumini ne. Cikin biyu za a samu ɗaya. Ko dai mutum idan ka ga mutumin da ya bautawa wani Allah tare da Allah, to dai ko dai ya zamanto ya jahilci kalma ta la'ilaha illallah, ya jahilci ma'anarta. ko kuma ya zamanto a'a ya sani kawai ƙarya ce yake da wannan da'awa da yake wa ulaika humul maghruruna kuma wa'annan su ne rudaddu Allah madaukaki na cewa qul hal unabbiukum bil akhsarina amala Zala sallallahu alaihi wasallama ka ce musu ashe yanzu ba zan ba ku labarin ba wanda suka yi kowa taɓewa game da ayyuka allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a sune wa'anda aikin su ya bace lalace allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya anan rayuwar duniya wa hum yahsabuna su kuma suna kyautata zaton suna tamani annahum yuhsinuna sun'a suna kyautata ayyukansu mutum ya kaucewa umarni na Allah da manzo amma duk da haka iya ganin shi iyakan tafarki mai kyau ga Allah abinda Allah madaukaki yayi bayani qul hal unabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a bayan malam ya kare wannan ta'aliki yace qala al musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail wannan malami wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yace a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula si'atu fadlillah akwai yalwa ta falala Allah maɗaukaki. Duba ka ga hadisan da suka wuce mun ga cewa duk abin da mutum ya yi, inda bai haɗa bai gamu da Allah maɗaukaki da shirka ba, to zunubi bai ya gagara Allah kuma abin da ya na zunubi. Allah zai ya haime wannan zunubi. Wannan kuma in ba rahama ta Allah ba, da haka bai samu ba. A saniyatu mas'ala ta biyu, kasratu ثواب التوحيد عند الله yawan ladan tauhidi wajen Allah madaukaki ba abin da yake tauhidi lada a wajen Allah mai girma as-salisatu mas'ala ta uku takfiruhu ma'a zalika lidhunub kuma duk da wannan girman lada tauhidi zai kankare zunuban bawa الرابعه مساله تهدو تفسير الآية التي في سورة الأنعام أكوي تفسير آية تتمانن دبيو أتكين سورة الأنعام الخامسة مسألة تبير تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة أكوي سوكتي نا ma'anoni guda biyar wanda suka zo a cikin surat a cikin hadisin Ubada bin Samit asadisatu mas'alata shida annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadith uqban itban wama ba'dahu tabayyana laka ma'na qaul la ilaha illa allah cewa idan ka gama wannan hadisi da hadisin itban da wanda yake gabanin shi tabayyana laka ma'na qaul ma'ana ta faɗa ta la'ilaha illallah za ta bayyana gare ka, wata bayyana laka hata'ul magrurina, kuma a nan zai bayyana gare ka kuskuren ruɗaɗɗu wanda suka rudu. A sabi'atu mas'ala ta bakwai, attambihu lishartin ladhi fi hadithi itban akwai faɗa kasuwa a cikin abin da ya zo sharaɗin da ya zo cikin hadisin itban radiyallahu anhu qala wa huwa qawlu shine faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace yabtaghi biha wajha Allah ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah iya nihin a tsantsantar da bauta ga Allah madaukaki ana nihin ikhlas wa ma qalaha يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل ويخلص عمله لله ويخلص عمله لله shi kuma dukkan wanda ya faɗi wannan kalma wa man qalaha wanda ya faɗi wannan kalma iya nihin Allah madaukaki da ita to dole ne aikin shi ya kasance tsarkakakke ne ya yi shi don Allah ba don wani ba. A saminatu mas'ala ta takwas, kaunul an biya'i ya tajuna littambihi ala fadli la ilaha illallah. Kasancewa annabawa suna buƙatuwa ya zuwa faɗakaswa a kan falala ta la ilaha illallah. A tasi'atu mas'ala ta tara, التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات akwai tunataswa da faɗakaswa akan cewa kalma ta la ilaha illallah ta rinjayi dukkan abubuwan halitta ma anna kathiran mimman yaquluha yakhiffu mizanu kuma duk da haka da yawa wanda yake faɗin wannan kalma mizanin shi na raguwa kina mizanin shi na kasancewa ragagge ne ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah amma duk da haka ma'aunin shi bayya nauyi al'ashira mas'ala ta goma annasu ala annal aradina saba kasamawat akwai nassi ke nunin cewa dukkan sammai guda bakwai kamar ƙasai guda bakwai ne in gane ku alhadiya ta ashar mas'ala ta goma sha ɗaya anna lahunna umaran cewa suna da abin da yake raya su kamar yadda wannan doron ƙasa yake da abiban da suke raya su su ma sammai guda bakwai akwai halittun da suke raya su da ambatan Allah da abin da ya kama da haka. A saniya ta ashara, mas'ala ta goma sha biyu, alhadiya ta ashara, namun, saniya ta ashar, mas'ala ta goma sha biyu, isbatu sifati khilafan lil ashariya. Akwai a cikin wannan hadisai tabbatar da sufofi na Allah maɗaukaki. saɓanin firka ta ashariya su kuma sun kasu kashe kasusuwa akwai wanda suka korewa Allah maɗaukaki sufofi gaba ɗaya akwai wanda suka kore musu wani ɓangaren sufofi a salisatu ashara mas'ala ta goma sha uku annaka idza arafta haditha anas arafta anna qawlahu fi hadithi itban فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله cewa idan ka san hadisin Anas da Malik kuma ka san cewa faɗan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin hadisin Itban da yace lalle Allah madaukaki ya haramta wuta akan duk wanda yace la ilaha illallah iya nihin Allah maɗaukaki da ita, annahu tarku shirk, ma'anar wannan shine barin shirka. Laisa ƙaulaha bil lisan, ba wai kawai faɗin ta ba da halshe kawai. Dan mutum ya ce, La ilaha illallah kuma ya zai ya yi shirka, ya yanka wani abu da sunan wani aljani ba Allah ba, ko ya ƙudirce cewa wani iya iya arzita shi, ko ya ba shi rayuwa, ko ya ba shi haifuwa. ko kuma ya cancanci a mai bauta, to wannan kalma ta la ilaha illallah inda zai haɗe ta so dubu a tsawon rayuwar shi ba za ta mai amfani ba. Laisa ƙaul nam, rabi'ata ashara mas'ala ta goma sha hudu, ta'ammulul jami'i بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عبدي الله ورسوله سوكتي أكن الجمع حداوة بين كون عيسى سكان كسنتي وعيسى عليه السلام ده محمد صلى الله عليه السلام عبدي الله cewa bayi ne na Allah wa rasulaihi kuma manzanni ne na Allah ba kamar yadda Kirista suke cewa Isa ɗan Allah ba, ba kamar yadda Yahuda suke cewa Uzair ɗan Allah ne, a'a, Isa da Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bayi ne na Allah kuma manzanni ne na Allah. الخامسة عشر مسألة تقوم شابير معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله akwai sanin keɓanta Isa alaihi salam kasancewa shi kalmar magana ce ta Allah maɗaukaki, domin ya kasance da magana kun faikun, ko, saboda baya da mahaifi, Allah maɗaukaki ya yi umarnin mala'ika ya je busa a ƙalƙashin wuyar rigar Maryam alaihi salam, shi kenan Allah ya sanya da wannan kalma Maryam salam ta samu ciki. Asadisa ta ashar, Matsala ta goma sha shida, ma'arifatu kaunihi ruhan min, akwai sanin cewa Isa salam ruhi ne daga Allah, kuma wannan bayanihin cewa ruhin Allah ne, ba kamar yadda Kirista suke cewa ba ai, Allah ya busa mai to akwai wanda ba duk wanda kaga mahalicci mai halitta duka ruhi ne na Allah daga Allah ne ba wai ruhin Allah bane ba mala'ika ya busawa Isa alayhis salam ya busawa Maryam kai a'a Allah ne yayi umarnin a busa mai rai kamar yanda yake umarnin mala'ika su busawa dukkan wani abin haifuwa wanda yake ciki Nam, asabi'ata ashara mas'ala ta goma sha bakwai, ma'arifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Akwai sanin falala ta imanin imani da aljanna da wuta. Asamina ta ashara mas'ala ta goma sha takwas, ma'arifatu qaulihi sanin faɗar manzala sallallahu alaihi wasallama da yace ala man kana min al'amali. amsa duk abin da ya kasance na aiki, da baya tara bautan Allah da wani Allah to, ana kyautata mai rahma wajen Allah maɗaukaki. Domin Allah maɗaukaki na cewa inna Allah la ya an yi shiraka bihi wa ya ma duna zalika liman ya sha, wanda Allah maɗaukaki ya so ya gafarta mashi sai ya gafarta mashi, wanda kuma Allah ya so ya kama shi da laihin zunubin shi ya kama shi kuma da ƙarshe ya zamanto sakamakon shi aljanna التاسعة عشرة مسألة تقوم شاتكوس معرفة أن الميزان له كفتان sanin cewa mizani ma'auni na da harshe guda biyu inda ake ɗora kayan yauni ɓangare guda biyu mas'ala ta 20 al-20 ma'rifatu dhikri al-wajhi akwai sanin ambaton fuska wajhi Allah wajhi Allah yabtagi bidhalika wajhi Allah kana da wannan ne malam ya kawo ƙarshen wannan babi kuma muna iya shiga babi na gaba قال المؤلف رحمه الله باب من حقق التوحيد dakhala aljannata bighairi hisab ga wannan babi shi ma iya da alaka gab da gab da babin da ya huce kuma wancan babi shi ma na umarnin wanda ya tabbatar da tauhidi ga sakamakon shi shine aljanna shi ma wannan haka yake duk wanda ya tabbatar da tauhidin Allah to ya shiga aljanna ba tare da hisabi ba qala al-musannif rahimahullah wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab ai wala azab ya shiga aljanna ba tare da hisabi ba ana nihin ba tare da azaba ba domin Allah madaukaki ya ga dama yawa mutane hisabi kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma raskwana ga adadin ladanka ga adadin zunubanka to kuma nan rahma Allah maɗaukaki sai ta zo da zunuban naka Allah sai sanya ka aljanna wala azab qultu tahqiquhu tabbatar da wannan takhlisuhu wa tasfiyatuhu min shawa'ib shirk shine tsarkaka shi da dai tsarkaka shi min shawa'ib shirk na abeban da suka gurɓata da shirka, wanda abiban da suka gurbatar da tauhidi shawa'ib shirk wal bid'i da bid'o'i wal ma'asi da sabo sabo malam yayi ta'liqi anan yace fi qurratil uyun wa tahqiqut tauhid wa tahqiqut tauhid al aziz في الأمة لا يوجد أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه كما قال الله تعالى في يوسف عليه السلام yake cewa tabbatar da tauhidi na al'aziz tauhidin Allah mabuwaye fil umma a cikin al'umma la yujad ba ba a samun ahlul iman al-khullas wanda suka zamanto ma'abuta imani ne tsantsa alladhina akhlasahumullahu wanda Allah madaukaki ya tsarkakar da su wastafahum ya zabe su min khalqihi daga halitta shi kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukaki ya faɗi fi Yusuf a cikin Yusuf alayhi salam kadhalika linasrifa anhu su'a haka nan ne mun aikata wannan domin mu kaudar da gare shi munannan abu wal fahsha da alfasha innahu min ibadina al-mukhlis mukhlasin domin Yusuf salam na daga cikin bayanmu bayanmu wanda suka zamanto tsarkaka masu tsarke masu tsarkake mu da bauta zababbu bi fathil lam mukhlasina la wa fi qira'a yazo a cikin wata qira'a mukhlisina masu tsarkake mu da bauta kenan bi kasriya wa hum fi sadri hadhihi al umma kathirun malam yace su kuma irin wannan mutane a farkon wannan al'umma suna da yawa ana nihin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi akhiri akhiriha hum al-ghuraba kuma a ƙarshe su ne wanda za su zama kamar baƙi wanda in suna ruko da da umarnin Allah da sunan manzo Allah sai a ga kawai wa'annan sun zo da wani sabon addini ba su da tawadi duk abin da za a ce ai wannan sabon addini ne ba addini ba ne zamanto kamar baƙi waƙad ƙalu kuma tabbat sun ce wahumul al'a'azamuna ƙadran inda Allah su ne mafi zama mafi girman matsayi wajen Allah maɗaukaki wa ƙala ta'ala an khalilihi alaihi salam haka Allah maɗaukaki ya faɗi game da badaɗan shi alaihi salam yake cewa ya ƙaumi inni bari'un mimma tushrikun Ibrahim alayhi salam yake cewa ya ku mutane na ni ho kubutacce ne daga abin da kuke kuke hada bauta Allah da shi inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifa wama ana minal mushriki ni kuma na fuskantar da fuskata ga wanda ya kirkiri sammai da kasai hanifan kuma ya zamanto ya karkata daga shirka ko kuma ina matsayi na karkace daga shirka wa ma ana minal mushriki bin kasance ba daga mushrikai ina wannan hanifan na sifa ce ta Ibrahim alayhis salam ai akhlastu dini wa afaradtu ibadati lillazi fatara as-samawati wal ard ana nihin na tsarkake addini na na kadaitar da bautata ga wanda ya kirkiri sammai da kasai ai khalaqahuma wabtada'ahuma ana nihin wanda ya halicce su ya kirkire su ala ghairi misalin sabaq ba a wani ganin wani misali wanda ya gabata ba Allah ya ya halicci sammai da kasai ya kirkire su ba tare da misali ba galiban da abinda mutum yake kirkira kwaikwayo ne ko dai ya kwaikwayi wani wanda ya ko kuma ya kwaikwaya daga halitta Allah kuma galiban ma wanda ya kwaikwayo duk abin da ɗan adam zai yi za ka ga kwaikwayo ne daga halitta Allah ne ya kwaikwaya ya yi. Allah ba haka yake ba. Hanifan ai fi hali kauni hanifan a halin kasancewa na wanda na karkace daga shirka ai ma'ilan ani shirk shi ne wanda na karkace daga shirka ila tauhid na koma zuwa tauhid wali hadha qala dalilin haka nan ne ya ce, Wa ma ana minal mushriki, ni bin kasance ba daga wanda suke hada bauta Allah da wani Allah. Wani za'iru, hadhihi aya fil Qur'ani kathir, kwatamcin irin wannan aya a cikin Al'ur'ani suna da yawa, ka qaulihi kamar faɗa shi Allah madaukaki da yace wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila wa man ahsanu wane ne wanda yahi dinan kyautata addini mimman aslama wajahahu kamar wanda ya miƙa wuyan huskar shi ga Allah kina ya miƙa ya zamanto ya tsantsantar da tauhidi ga Allah wa huwa muhsinun kuma iya mai kyautata ayyukan shi wattaba millata ibrahima hanifa kuma ya bi a addinin annabi ibrahim wanda ya karkacewa shirka shine ya bi tauhidi واتخذ الله إبراهيم خليلا كما إبراهيم عليه السلام الله مدوكك يارك إبراهيم عليه السلام بدأت أنشني وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى dukkan wanda ya mika karan kanshi ya zuwa ga Allah madaukaki wa huwa muhsinun iya mai kyautatawa a cikin ayyukan shi faƙad istamsaka bil urwatil wuthqa lalle yayi ruko da igiya mai tsananin ƙarfi wadda bata cirewa قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى محمد بن كثير wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi faɗi cikin wannan kalkashin aya ya kulu ta'ala Allah madaukaki na faɗi mukhbiran amman aslama wajhahu lillah iya da iya ba da labari ga wanda ya miƙa wuyan shi zuwa ga Allah maɗaukaki ai akhlasa lahu al'amala shine tsantsanta mushi aiki bai hada aikin Allah ba da wani da wani Allah wanqada li awamirihi kuma ya jayu ya zuwa abiban da Allah maɗaukaki ya umarni wattaba shar'a yabi shari'a Allah walihada qala dalilin haka ne yace wa huwa muhsin alhali iya matsayin mai kyautatawa aifi amalihi a cikin aikin shi wattiba'i ma ama umira bihi dabin abin da aka umarce shi da shi wa tark ma naha ma nuhiya an da abin da aka barin abin da aka hane shi game da shi wa zajara kuma ya tsawatar da aka fadallata hadhihi al-ayatu al-azima sai wannan aya mai girma ta yi nuni ala anna kamalal ikhlasi cewa kamala ta ikhlasi innama yujadu bi tarki shirk ana samun shi ne da barin shirka wal bara'atu min da kubuta da watsi da shi wa min man fa'alahu da watsi da wanda ya aikata shirka kama taqaddama kaman yanda ya gabata fil babi a cikin babi qabla hadha gabanin wannan babi ina ina ga sai mu tsaya akan nan sai mu tashi fadan malam da yace قال المصنف رحمه الله قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين abinda muka hori daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk